alqur'ani da surorinsa al-aya lugatan waradat bi ma'na al-alama an ce aya aluga ta zo da ma'anar alama wa min qawlihi ta'ala inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum ay alamata mulkihi wa ta'ti bi ma'anar dalil takan zo da ma'anar dalili wa min qawlihi ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min turab an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun ay min dalaili qudratihi وبمعنى العبرة تكنزو معنى أبي اللورة ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أي عبرة أي دا أكوي أبن إذنا دا لورا لمن بعدهم قوان دا سكبيو باينس وبمعنى المعجزة آية تكنزو معنى المعجزة ومنه قوله تعالى سلب لإسرائيل كم آتناهم من آية بينة أي أي معجزة واضحة wato mu'jiza wadda take a fili ta zo wal aya fi listila a wajen malaman qur'ani sun ce aya juz'un min as-sura ana nufin wani juz'in sura laha mabda aw mabda wa nihaya wanda yake da farko da karshe wa akhiruha yusamma fasila karshen aya ana ce mai fasila wa ayatul qur'ani takhtalifu tulan wa qasra ayoyin qur'ani sun sha babban wajen tsawo da gajarta wa aktharul ayati tiwal fi suwari tiwal mafi yawan ayoyi masu tsawo suna surori masu tsawo wa aktharul ayatul qisar fi suwari qisar mafi yawan ayoyi masu gajarta suna surori gajeru wa atwalu ayatin hiya ayatud dayn ayat da tafi kowace so a qur'ani ita ce ayatud dayn wa aksaru ayatin mudhammatan mafi gajarta kuma ta fuskar ma'ana ita ce mudhammatan amma a tsangana sai maka thumma nazar shi ko thumma nazar kalma uku ce akwai thumma harful atfi akwai kuma nazara fi'li madi yahtaju ila dhamirin dhamirin dhamirun ga'ib ko thumma nazara huwa kalma uku ce amma nan kawai sifa ce mudhammatan sifa ce ta abu guda biyu aljanna guda biyu kawai sifa sifa ce ba suna bace sifar wa min dunihi ma jannatan to mudhammatan kawai kora guda biyu shikenan ni sifa ce kadai nan na'am وترتيب الآيات في سورها على النحو الذي نراه اليوم في المصاحف جيروار آيوي يد مكي غني أولنا المصاحف أينزو كان بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم زالا ني وقف صحابي أكي أن جبريل شي كما جبريل ني وقف شي وأنن زا سيد آية أن رب العالمين شي كما جبريل دغ أوبنجي ني يتي مي نان آية شي ولا مجال لرأي فيه ولا الاجتهاد أفجن آية با با فجن اجتهادي با رأي أجتهادي an gane ko akwai karatun cikin dai karatun ulumul qur'an kuna da ilimin ar-rasmu da ilimin al-addul ay wal fawasil akwai littafa duk da aka yi akai akwai qilatu atrab al-qasaid ta imamu shatibi ta abin da ya shafi lissafin ayoyi an gane ko wato sannan nan aya ce a sura ko nan ba aya bace an saba tsakanin wannan kira da wannan kira ghairil maghdubi alaihim waladdallin wasu za ga suna faɗa kan cewa wata aya ce aya ce mana tunda ya tabbata manzala karanta haka imamu nafi ya karbo daga malaminsa abu ja'far daga abdullahi bin ayyash daga abdullahi bin abbas daga zaid bin thabit daga manzo allah sallallahu kan cewa yayi aya a so da ka aya a qur'ani akwai fasila daban akwai aya annabi alaihi salam yakan yi aya amma yakan diga aya a kuma amma yana da alaka da a maganar baya to wannan ba a yin sa da ijtihadin ka shi aya shi yasa ga maka tawfiki ne daga tawqifi ne daga annabi alaihi salam fa wailul lil musallin kai a ka'ida ba daidai bane ka tsaya abu ba tunda annabi ya karanta sunna ne tsayawa sannan ka ce alladina hum an salatihim saboda aya sunna ne saboda ka kuskure ne a qira'ar kufiyuna kai aya akan ghairil maktub amma qira'ar wannan kuma kuskure ne ka wuce an gane tunda annabi sallama ya diga aya gun cewa wannan sunna ka bi wajen tsayawa to amma ka zo tsakiyar kalma inda take da alaka da wani abu kuma ka yi aya dan da ijtihadin ka wannan shine aka ce ba a yadda ba walam ja'allahu iwaza qayyima to annabi sallama ya aya gun kanka ce aya hada ake da qayyuwan shi yasa shi wato hafsu sai maka sattu a gurin sattu ne kuma aya ce saboda ka aya yana iya yiwa yana da alaka zancen gaba wani gurin ma sifa ce ta abin da yake na baya saboda ka shine yace tauqifi ne kuma manzo Allah shi yace nan aya ce shi kuma jibril ne ya tsayar da shi agun shi kuma daga Allah subhanahu wataala faqad kana jibril yunzilu bil ayat bil aya aw al ayat shi jibril kan saukar da aya ko ayu fa yuhiha ila annabi sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah wahayta wa yadullu ala mawdi'i kulli aya min suratiha mai nuna mai duk aya ga gurinta a sura thumma yuballighu an-nabi sallallahu alaihi ashabihi wa yuqri'uha alaihim manzo Allah ya isar wa sahabbansa kuma ya karantar da su wa yastahfizahum kuma ya nemi su haddace iyaha aya fa yahfazunaha kuma su haddace min fawrihim nan take thumma yatluna amamahu kuma su karanta a gaban sa ma hafizuhu abinda suka haddace thumma ya'muru kuttabal wahyi kuma ya umarci masu rubutun wahyi bi kitabati ma unzila a rubuta abinda aka saukar wa yu'ayyiru lahum as-sura iga musu ga surar wal allati tudau fihi al-aya da za a sanya ayar awil ayat ko ayoyi da yawa sun zo kama yu'ayyidu lahum mawdi al-aya kamar yadda zai ce musu ayat tana daidai guri kaza awil ayat ko ayoyi da yawa min sura sura fa yaqul lahum sai ce musu ba'u hadhihi al-ayat kusa ayoyin nan fi surati kaza a sura kaza bi janibi ayati kaza a kusa da aya kaza في هذه السورة سورة كذا وكان جبريل يعارضه القرآن جبريل سنة بيت القرآن شجاع النبي عليه السلام في رمضان من كل آم مرة رمضان دسو دش كرسنا وعارضه في الآن الذي توفي فيه مرتين الشكر لما زعل بالدنيا سودي أكي ونم بيتا وكان الرسول حين مدارسته للقرآن مع جبريل كما زال لوكتين da suke mudarasa karatu shi da Jibril na Qur'ani a wannan lokaci wa mu'aradatihi la sanda yake karanta masa yaqra'uhu murattabul ayat yana karanta shi kamar yadda ayoyin ke ajere kama kana yaqra'uhu kadhalika fi salati kamar yadda a sallah ma ajeren tuwar ayoyin haka yake karanta wa fi khutbihi wa fi sa'ir awqatihi da hudubobin sa da sauran lokuta hatta idza tamma nuzulul qur'an sai da cikin qur'ani ya sauka kanat kullu aya murattaba fi suratiha ya zama kowace aya ajere a surarta wa qad hafizaha anhu as-sahabatu bi tartibiha sahabbai sun haddace ayar daga manzo Allah da yadda take ajere fa kullu man hafiza al-qur'ana aw shay'an minhu min as-sahaba duk wanda ya haddace القرآن أصحابي كون أبو ثم لم يحفظه إلا على هذا الترتيب بحدث بأم بسوان الجيري ما الذي هو عليه الآن في صائر المصاحف والذي أينزو هكذا أصور المصاحف ثم إن هذه هذا الترتيب ذاع سنوان الترتيب يا فانسمع واستفاض يا يا بين المسلمين سكان المسلمين في شتى البقاع a bigirai daban ya qara'unahu fi salatihim suna karanta shi a sallolin su ya darasunahu fi ma bainahum suna mudarasa tsakanin su wa yasmi'uhum ba'dahum wa yasma'uhu ba'dhum min ba'd suna jiwo juna da su wa yatalaqahu ba'dhum an ba'd wasu kuma suna karba daga gurin wasu walaysa li wahidi min as-sahaba ka'inan man kana wani sahabi bai da dama kowaye shi dakan bai da wani abin shigar da kansa ma fi tartibi shay'in min ayatil qur'anil karim wajen jeranta wani abu na ayoyin qur'ani falamma kana zamanu abi bakr da zaman abubakar ya zo wa arada zam alquran ya so ya hada qur'ani wa jama'ahu kuma ya hada lam yakun amaluhu mutanawiya tartibil aya shi aikinsa bai shafi jera ayoyi ba wa inna ma kana maksuran ala nakal alqur'ani min al-usbi wal likhaf abinda aikinsa ko shine tsuro qur'ani daga abubuwan da aka rubuta a baya wa gairi hada wasu su ila sufin zuwa ga wasu takaddu kasheta kasheta alaihi min ad-diya saboda tsoron kada ya bace والجمع الذي كان في عهد عثمان لم لم يعدوا نقلوا القران من المصحف الى مصاحف شي كما ايكن قران سيدنا عثمان نا هداور با wani abu bane bai ketare suro qur'ani ne kawai daga suhuf zuwa masahif fa kullum min jam'i abi bakr wa umar duk jam'in da aka yi da abubakar da umar kana wafkatar attartibin mahafudin mutawatiru an annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da jerantuwa da abin da aka kiyaye wanda ya tawaturi daga annabi alaihi wasallam haka kai thumma inna nasakha al-masahib min ali uthman ila waqtina sannan kofin masahib daga zamanin sirra usman har yanzu hadha qad luhiza fihi hadha at-tartib an hangi wannan jeran al-mujma'u alaihi da aka ijma'i wa qad naqala al-ijma'u ala hadha kathirun min al-ulama al-a'lam malamai manya da yawa sun tsoro ijma'i akan wannan yace kana al-imam badruddin az-zarkashi fi al-burhan ka imami al-kal imam az-zar badruddin az-zarkashi fi al-burhan al-tafan sa al-burhan fi ulum al-quran wa abi ja'far ibn az-zubayr fi munasabatihi al-tafan sa al-munasabat haythu qala yace tartibul ayati fi suwariha jeranta ayoyi a surorinsa a cikin surunsu waqi'un bi tawfiqihi sallallahu alaihi wasallam ya faru ne da tawfiqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi tawqifihi manzon Allah tsaye da su a cewa anan za a yi kaza at tawqif shine tsaye da kai al-istihad kuma abin da zaka fahimta da kanka wa amrihi da umarnin manzo Allah ne girki rafin fi hada bainal muslimin ba wani sabani kan haka tsakanin musulmai wa qala ibn al-hisan tartibu as-suwari wa wad'i al-ayat jeranta surori da sanya ayoyi inda ma kana bi ruhi da wahayi ya faru kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah yake ce da'u ayata kaza fi mawdi'i kaza ku sa aya kaza a guri kaza wa qad hasala al-yaqin min an-naql al-mutawatir bi hadha at-tartib min tilawati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqini ya tabbata da tsurowa mutawatiri da wannan jeruwa daga tilawar annabi sallallahu alaihi wasallam mimma ajma as-sahaba ala wad'ihi hakaza fi al-mushaf da abinda kuma sahabbai suka ijma'i a bisa sanya shi yadda yake dinnan a cikin mushafi وقد استند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب وقوانا إجماع يادو غرد وسن السوسي ديوا وند سكينوني أكن أن ترتيب آيات القرآن توقيفي توقيفي إجمالا وتفصيلا cewa jeranta ayoyin Qur'ani tawqifi ne ma'ana sanya su akai tsaya su tsaye da su akai akai a dunkule da rarrabe fa min hadhihi nususiki ma rawahu al-imam Ahmad fi isnad Hasan an Uthman ibn Abi al-As qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id shakhasa bi basari yace ina zaune gurin Annabi alaihi salam kawai sai daga kan idan sa sama thumma sawwabahu sai ya yi kasa da shi thumma qala sai yace atani jibril fa aqra fa amarni jibril ya zo mini ya min umarni an adaa hadhihi al-aya in sanya wannan aya fi hadha al-mawdi a wannan wuri min hadhihi sura a wannan sura qawluhu ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba fa hadha hadithun sarih kaga wannan hadisi ne a sarari fi anna jibril allamahu al-mawdi'a jibril ne ya sanyar da shi wurin mawdi'a hadhihi al-aya min suratiha wurin ayar a surarta wa akhraja al-bukhari an ibn zubayr qala qultu li uthman ibn affan wal ladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim abdullah ibn zubayr yace nace sai na uthman wannan ayar na karanta na sakata al-ayar ukra dai ayar ta shafe ta wandan wa tarabbasna anfusa bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara yace to ya akai haka yace falam falima taktubuha aw tad'aha dan me ka rubuta ta ko kuma me yasa ka barta a rubuce yake tambayar Uthman shi Abdullah ibn Azbay ai lam taktubaha wa hiya mansuka baka rubuta ta ba lima ka taktubaha dan me ka rubuta ta kuma bayan an shafe ta aw lima tad'uha dan me ka barta a rubuce maktuba a rubuce bayan an shafe ta wa kad nusikat fa aw lishak aw din can ta shakka ce min rawi na rawi ai lafzain ɗaya daga cikin lafazai dini ne kala kala sai shi sai na ukma ya ce wa abdullahi bin zubair ya na aki dan dan uwana la ughayyiru shay'an minhu min makani ba abin da na canza daga gurin sa wa kana bin zubair fahima anna ma yunsabu hukmuhu la yuktab shi bin zubair sai ya dauka abin da aka shafe hukuncin sa ba za a rubuta fa afhama uthman radiyallahu an sai na ukma ya fahimtar da shi anna al-amra fi ithbati fi ithbati al-ayat fi mawadi'iha al'amarin tabbatar da ayoyi a wuraren su inna ma huwa bit tawqi abu ne da ake tsayi da al'umma akai cewa ga yadda zai walai sai ahadin an yugaira shay'an min makani ba wanda yake da iko ya canza wani abu daga gurin sa wa min ha ma rawahu muslim an umar radiyallahu anhu qala ma sa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in akthar mimma sa'altuhu anil kalala sai na umar yace ba abinda ne wa nawaita manzo Allah tambaya akan kamar yadda na tambaye shi akan kalala hatta ta'ana fi bi isbi'ihi fi sadri sai da ya so wato ya tunkudi kirjina da yatsansa haka ya soki kirjina wa qal yace amma takfika ayatu sayfi allati fi akhir an-nisa ayat sai bata ishe ka ba wanda take a ƙarshen nisa kaga ya faɗa masa gurinta fa hadha al-hadith yadullu ala anna ayata anna anna ayati surat anna ayati suwar ya nuni cewa ayoyin surori kanat murattabatan ma'luma jeranta suke a sane الترتيب نجيرا وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تندر أيور النبي وكان معلوما ما هو مقدم منها أن سوون دعك قباتر وما هو مؤخر أن سوون دعك جنكتر ولذلك قال رضي الله عنه لعمر سبداكيت عمر تكفيك آية الصيف آية الصيف تأشيك التي في آخر النساء ودكي سوكر شن النساء فدله صلى الله عليه وسلم على موضع هذه الآية sai maza Allah ya nuna masa gurin ayar in surati hagunta wa hiya qawluhu ta'ala yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala ila akhir sura wa inma summiyat hadhihi al-aya ayatu sayf abinda yasa aka kira ayat sayf li'anna nuzulaha kana fi sayf fi safari hajjati al-wada an saukar da ita ne a lokacin zafi bazara lokacin hajjin bankwana ومنها ما رواه البكاري عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا دون دي كرنت آية بيونا كرشان سورة البقرة تسين إسم مسا كان يفعل في آخر سورة البقرة shi ma ya faɗi wannan fahadar hadithu sarihun fi anna ta'ina mawdi'aha kana li ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya nuna cewa bai ayyana gurin aya sanarwar annabi wal adilla min kutubi sunna kathira fi dhalik dalilai a cikin littafin sunna suna da yawa akan wannan matsala qala al-qadi abubakar al-baqillani fi kitabihi al-intisar tartibul ayat amrun lazim ai jerantuwar ayoyin nan lamari ne lazim wa hukmun wajib hukunci ne wajibi fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul da'u kaza ayata kaza fi mawdi'i kaza manzala nake cewa ku sa aya kaza a gu kaza qala abubakar al-baqillani yace wallazi nadhhabu ilai mu da abinda muka tafi kai annabi al-qur'an alladhi anzalahu Allah wa amarahu wa amara bi ithbati rasmihi wa lam yunsakh yace abinda yake dukkan qur'anin da Allah ya saukar da abinda ya umarni da a tabbatar da rasaminsa ba a shafe shi ba wala rufi a tilawatuhu ba'da nuzulihi kuma ba dauke tilawa bayan saukar ba huwa alladhi baina diffatay shine wanda yake tsakanin wannan bango guda biyu allati alladhi hawahu mus'ab uthman wanda mus'ab uthman ya hada wanda hu lam yunqas minhu shay ba abinda aka rage a ciki wala zida fi shay ba tsara kuma a ciki ba wanda tartibahu wa nazmahu da kuma jerantawarsa da tsara shi thabitun ala ma nazamahu Allah a tabbate ce kamar yadda Allah ya tsara wa rattabahu min ayati suwar wanda ya jera daga ayoyi sururi walan yuqaddam min dhalika muakhara ba a yo gaba da wani abin baya ba wala ukira min dhalika muqaddama ba ai baya da abin gaba ba wa anna al umma dabatat an nabi sallallahu alaihi wasallam al umma sun kiyayo daga annabi alaihi salam tartiba ay kulli sura jeruwar ayun koyi su sura wa mawadi'iha da gurinta wa udifat mawaqi'aha an sangunta kama gubitat anhu nafsul qira'a wa dhat tilawa kamar yadda har ita kanta kira'ar da ita tilawar daga gurin ma'aikin Allah aka karbo qala siyuti fil itqan fa thabata bi hadhihi an-nusus al-mutadafira ya tabbata da wannan nasoshi da suka taru suka karfafi juna anna cewa tartiba ayi kulli sura jiruwar ayoyin kowace sura alama hiya alaihi al'ad kamar yadda suke a yanzu fil mus'afi a cikin mus'afi talaqahu sahabatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun karba daga manzo Allah wa talaqahu rasul an jibril anillah ta'ala manzo Allah ya karba daga jibril jibril kuma daga gurin Allah fa yakunu tawqifiyya sai da abu ne da aka tsayi da mutane akai la mazal fihi lin nazari aw al qiyas ba fage ne na nazari ko kiyasi ba wala mahalla fihi lil ra'yi wal ijtihad ba bigire ne na wato ra'ayi ko ijtihadi ba falaysa li ahadin minan nasi mahama balagha sha'nu ba wanda yake da iko a cikin mutane ko yaya sha'anin sa kai an yughayyira fihi ya canza wani abu na wad'i aya aw kalima isanya wata aya ko kalma fayukaddimu ba'd al-ayi ya gabatar da wasu ayoyi ala ba'din akan wasu ayu akhir ko jirkintar da ba'd al-kalim wasu su a kalmomi ala an ba'd akan wasu wa man ta'addatha nafsuhu bi shay'in min hadha duk wanda ransa ta zantar da shi da wani abu irin wannan fa innahu yakunu mubtadi'an wa dalla kawai dan bid'a ne batacce wa yakhruju bihi wa yukhriju bihi kuma wannan zai fitar da shi min rabqati islam zai fita daga cikin tawagar musulunci wal iyadu billah wa yukadu aidan min hadhihi nusus kuma za a karba daga wannan nasoshi annahu kana yajibu tartibul ayati fi tilawa to wajibi ne kenan jera ayoyi a tilawa yajibu tartibu ha fil kitaba a rubutu ma dole ka jera ayoyin qur'ani wa huwa amrun mujma'un alayhi lamari ne da aka ijma'i wa min al mujma'i alayhi aidan kuma daga cikin abin da aka ijma'i anna tartibal ayati laysa bihasabi nuzuliha jeruwar ayoyin ba gurgudan saukar su ne ba suka to haka wanda ma yaji ilil munasabati wa rawabitul balagiyya yana koma ne zuwa ga munasabobi na munasabar aya da aya da kuma alaka ta balaga faqad tanzilu al-aya ba'da al-ayati bisinin aya na iya sauka bayan wasu ayoyin da shekaru wa takunu fi tartibil kitaba qablaha amma kuma a rubutu sai ta sai ta zo kuma kafin wacce ta riga ta sauka wa min shawahid dalika anna ba'd al-ayati daga cikin wannan wasu ayoyi yakunu nasikan lil ba'd al-akhar sun shafe wasu ويكون هذا الناسك مقدم متقدم kuma a gabatar da mai nasa wanda aka yi nasa kin fit tilawa a tilawa wal kitaba da rubutu a alal mansuk akan wato ya zanto ita wadda ta yi shafewar a wacce aka shafe ta shafewar ta fara zuwa kafin wadda aka shafe fa hina idin ya ta'ayyaru an yakuna al mansuk mutaqaddima to kenan ya zama a ayyana cewa wanda aka shafe shi za a fara kawo fil nuzul wato wacce aka fara shafewa kenan dole ne kare ita ta fara sauka wanda aka shafe din alal nasi akan wacce ta shafe ta wa in kana mutaakhiran anhu ko da yake a cikin sura da rubutu kuma ita ta riga ta zo daga bayanta fil qira'a karatu wal kitaba da kuma rubutu ka qauli ta'ala wal ladina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra al aya fa innaha nasika li aya ta shafi ayar wal ladina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al hawli ghayri ikhraj fal ula mutaqaddima fi at-tabdil kaga ta farko aka fara rubuta da karantawa mutaakkira fil nuzul amma wajen sauka ai kuma ta zo da baya as-sura wa tartibuha sai ce to ita kuma sura da yadda surori suka taho baqara fatiha baqara ali imran da sauransu as-sura ma'qudun min ma'qudun min suwaril madina li ihatatiha bi ayatiha ihatata suwari bil bunyan an an tsoro kalmar as-sura ne daga suwarul madina ma'ana ganuwa li habatiha bi ayatiha dan saboda sura ta kewaye ayoyinta ihabata suwari bil bunyan kamar yadda ganuwa take kewaye garuruwa gini wakila ma'khudun min as-sawra wa hiya ar-rutba an ciro ta ne daga kalmar saura tana nufin matsayin daukakan matsayi wal manzila wa minha wa minhu qawlu sha'ir alam tara alam tara anna Allah a'ataka suratan ko sauratan tara kulli kullu malakin malikin dunaha yatadhabdhabu baka ga Allah ya baka babban matsayi ba zaka ga kowane mai mulki yana baya baya matsayinsa matsayin kamar ko doso shi ba zai yi ba wa filistila a wajen malamin qur'ani sun ce sura ta'ifatu min ayatil qur'an wani bangaren ayoyin qur'ani zam'at wa dammat ba'daha ila ba'd da ta hada wasu wato ta hada sashi da juna hatta balagat sai da ta kai fi tul a wajen tsawo al-miqdar alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala gurgudan abinda Allah ya so ta kai lahagare ta وبدأت كل سورة القر... سور القرآن بالبسملة ما عدا براءة قوة سورة القرآن بالبسملة تفارا من بند براءة قيل الإلا في ذلك أنت أبدي زاو بأفارة تدرس بسملة با. أن البسملة فيها معنى الأمان البسملة أقوي معنى الأمنتي وبراءة نزلت بالصيف وقتال المشركين براءة كما تاسو كذا يكي إذا يكر مشركين وأرب سور القرآن في المصائف العثمانية 114 سورة adadin surorin Qur'ani a masafir Uthmaniya su su 114 ne wa hakaza huwa al-mu'awwalu alai wannan kuma shine abin da aka tafi akai wa tanqasimu suwar bi itibari tul wal qisr ila arba'ati aqsam surori lura da tsawo da gazarta sun kasu gida hudu awwalan at-tiwan akwai da kira at-tiwan wa hiya sab'un su ne suka fi kowanne tsawo al-baqara wa alu imran wal nisa wal ma'ida wal an'am wal a'raf was-sabi'a tabaqun qila al-an'ami wa bara'a wasu sun ce al'amfal kai da bara'a ne li adamin fasli bai nahuma bil basmala saboda ba a raba tsakaninsu da basmala ba wa qila yunus wasu sun ce a suratu yunus ce ita ce ɗaya daga cikin arashin sabutiwa thaniyan al mi'un akwai abin da ake kira surori da ake kira mi'un wa hiya ma wal tiwan sune masu bin tiwan wa hiya ma tazidu ayatuha ala mi'a aw taqarabaha wanda ayoyinta suka ɗara ɗari ko dab da ɗarin na'am thalisan al mathani akwai surorin da ake kira mathani وهي ما ولي المئين ما سبن مئين وهي السورة التي تقارب المئة سنة دسك الدب دري وسميت مثاني أنت رسو مثاني لأنها تثنى في القراءة أكثر مما يثنى الطوال والمئون أنا أنا ميمتا تأكراتوني سما دي دا أكي ميمتا مثاني دا مئون أكي أمي أكي ميمتا الطوال دا مئون رابعا المفصل أكو سنة كرا مفصل وهي ما ولي المثاني سوك مثلا بمثاني min qisari suwar gajerun surori wa sumi bidhalika li kathrati alfawasil an ce musu haka ne saboda yawan fasila allati baina suwari bil basmala wanda ke tsakanin surori da basmala wa qila li illati al mansukh fiha an ce saboda qillati al mansukh saboda karancin mansukh a cikin ta shi yasa ake kiranta mufassal wal mufassal tiwal wa awsat wa qisar su ma akwai masu tsawo akwai gajeru akwai na tsakiya fattiwal masu tsawo a cikin mufassal min al hujurati ila surati al buruj والأوصاف سوكما نتكيا من سورة الطارق إلى سورة لم يكن والقصار كثيرون من سورة الزلزلة إلى آخر القرآن وقد اختلفوا في ترتيب السور على ما هي عليه الآن تؤتما زيروا السور يد مكي غني شما أكوي سابان هل هو توقيفي كترتيب الآيات شما توقيفي كمان آية أو هو من عمل الصحابة واجتهادهم ko aikin sahabbai ne da ijtihadin su warda fi zalika thalathatu aqwal magana uku sun zo akan haka alqawl alawwal anna tartibaha kana bi ijtihadi min as-sahaba jeruwar su da ijtihadin sahabbai ne wa bi hadha alqawl qala jama'atu min al-ulama kuma jama'ar malamai dewa wannan kauli suka fadi qala zarkashi fil burhan qala abu al-husayn ahmad ibn faris jamu al-qur'ani ala darbayn jami al-qur'ani nau'i biyu ahaduhuma ta'alifu suwar na farko shine hada surori ka takadimin sabi tiwal kamar gabatar da sabu tiwal wa ta'qib hadil mi'in da biyo da ita da mi'in wa hada darb huwa alladhi tawallatu as-sahaba radiyallahu anhum wannan nau'i shine sahabbai suka yi wa amma al-jam'u al-akhar zabi nabi kuma shine dammul ayi ba'daha ila ba'd hada ayoyi da ayoyi fadalika shay'un tawallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abu ne da manzo Allah ya zabunta kama akhbara bihi jibril kama yadda jibril ya bashi labari an rabbihi azza wa jalla daga ubangijin sa wa sadalla ashabu hadha alqawl masu wannan magana sun yi dalili bi anna masahifat as-sahaba mushafafun sahabbai kanat mukhtalifa fi tartibi suwar sun sha babban wajen jero sururi fa mushafu ali radiyallahu anhu ruttiba fihi suwar bi hasabi nuzuliha mushafin sayyidina ali an jere surori gwargwadon saukar su ne fa awwaluhu farkon na sayyidina ali suratul arab thumma al muddathir thumma nur thumma al muzammil thumma thabata hakaza kuma ke ci gaba da tafiya thumma tabbat yana kai wa hakaza ila akhir al qur'an akai tafi har ƙarshen qur'ani mushafin ali wa mushaf ibn mas'ud wa ubay ibn ka'ab kana mabdu'aini bil baqara baqara su kuma na ibnu mas'udin da ubay ibn ka'ab daga baqara suka fara thumma an-nisa thumma ali imran thumma al-anfal thumma al-a'raf thumma al-ma'ida wa hakaza falau kana tartibu suwari tawqifiyya da shi ma jeranta surorin tauqifi ne mutalaqqan anin nabi daga annabi akarba sallam ka tartibil ayat kamar yadda ayoyi suka jiru lama talafat fi al masahib da masahib din sahabbai ba su saba ba wa hadha al istidlal mardudun min thalathati awjuh amma ba wannan istidlali an mai mai martani ta fuska uku awwalan anna al masahib al madhkura ai wancan masahib din da aka ambata kutibat qabla al ardatu al akhira kamar ardatu al akhira aka rubuta su falamma kanat hadhihi al arda da wannan azatul akira ta zo wastaqarra biha amrul qur'an wanda lamarin qur'an ya tabbata da ita tartiban wa ihkaman jeruwa da tsarawa mai kyau rutibat hadhihi almasahif ala muqtadaha bi amrihi sallallahu alaihi wasallam sai aka jere su abin sa muqtadasu da umarnin manzon Allah thani annahu qad warada fil ahadith as-sahih ya zo cikin hadisi ga da tuma yadullu ala anna tartiba kathir min as-suwar abin da yake nuni abisa cewar da yawa daga cikin surori kana ma'lumun fi hayatin nabi sallama kama yati jeruwarsu an san shi tun a zamanin annabi sallam kamar yadda zai zo nan gaba ثالثا أن زينب بن ثابت الذي أسند إليه أسند إليه الخليفة عثمان رضي الله عنه رئاسة الجمع زيد بن ثابت da sayyidina Uthman ya tinkina masa jagorancin hadawan alladhi rattabu masahifahu wanda suka jira masahifinsa wani sakuwa suka kwafe kana min kuttabil wahyi yana cikin marubutan wahyi wa shahidat ardatul akhira lil qur'an kuma yana nan akai ardatul akhira wa alima tartiba suwar ya san jego surori min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga bakin manzon Allah wa yasimil maqul kaga ba zai zama abin hankali ya karba ba an ya hadisa an hadisa zaidun ya zama zaidu ya kirkiro min tilqa'i nafsi da karan kansa tartiban lisuwar jeranta surori gaira ma talaqahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya karba da gurin manzon Allah ba li anna dhalika lam yakun min adati domin wani ba cin al'adar sahabbai alqawlu thani anna tartiba suwar tawqifi jeranta surori tawqifi ne manqulun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah aka ciro illa suratayil anfali wa bara'a in ba anfal da bara'a ba فإن وضعهما في موضعهما سؤال يسوع أبوس كان باجتهاد عثمان اجتهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وافقه عليه الصحابة سيكما صحابي سكا مسا موافقة واستدل أصحاب هذا المذهب ما سوى أن المذهب سنكف دليل بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنصائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ابن عباس نتي عثمان يتي نتي عثمان ما عملكم على أن عمدتم إلى الأنفال me za ku kuka nufi amfal wahi min al-mathani tana cikin mathani wa ila bara'a da kuma bara'a wahi min al-mihil tana cikin mihil fa qarantum bainahuma sai ku kuma hada tsakanin su wa lam taktubu bainahuma bismillahir rahmanir rahim ba ku rubuta basmala tsakanin su ba wa wada'tumuhuma fi sab'i tiwan kuma kuka sa sa sabu tiwan fa qala uthman kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanzilu alaihi suwar manzo Allah sururi na saukan masa zawatul adad masu adadi fakana idan nazala alai shay'un da ba'd man kana yaktubu sai idan wani abu ya sauka mai sai ya kira wanda daga cikin mai mai rubutu fa yaqul da'u haula al ayat bis sura kusa ayoyin nan a sura allati yuzkaru fiha kaza wa kaza wanda ake kira kaza kaza a cikin ta wakalatul anfal min awail ma nazala bil madina anfal tana cikin farko farko wanda suka sauka a madina wakalat bara'a min akhir al qur'ani nuzula ita kuma bara'a tana cikin karshen sauka a madina wakalat qissatuha shabiha kuma kissarta ta yi kama da kissarta da kissarta fazanantu annan hamina sai na tana ciki fa qubi da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala lana kuma Allah ya karɓi manzo Allah bai bayyana mana ba annaha minha cewa tana cikin ta ne fa min ajli zalika qarantu bainahuma saboda wannan ne ma na hada tsakanin su walam aktub bismillahir rahmanir rahim wa wada'u wada'uhuma wada'tuha fi sabi at-tiwan nasa su a cikin sabo tiwan fa hadha al-hadithu sahihun fi anna wannan hadisi ya nuna a fili cewa wad al-anfal wa bara'a fi mawdi'ihima min al-mushaf sanya bara'a da tauba da anfal a wurinsu a cikin musafi kana bijtihadi Uthman wanda ijtihad ne na Uthman li'annahu nasaba wad'ahuma ila nafsihi domin ya dangana sanya su akan sa wala yusnid ila rasulillahi sallallahu alaihi dangana manzo Allah ba wa amma ma'adahuma min baqiyati suwar amma wanda ba su ba na sauran surori fala budda an yakuna Uthman kad taba fihi ma alima min min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dole ne kenan sai na Uthman ya bi ne abin da ya sani daga manzon Allah ala anna hadha alhadith la yace ala anna hadha alhadith la yahdu hujja amma kuma duk da haka wannan hadisin ba zai daga wata hujja ba liman istadalla bihi da wanda yake kafa dalili da shi da illatin saboda shi akwai illa ne fi sanadihi a sanadin hadithin wa matanihi da matanansa amma min jihati sanadi ta fuskar sanadi fa inda tirmidhi wa ahlul wati tirmidhi da yana cikin wanda suka rawaita hadisin qala fi chai innahu hasanun garib la na'rifuhu illa min hadithi yazid al-farisi min ali ibn abbas wa yazid hadha majhul al-hal tirmidhi yace zahid yazid majhul al-hal ne فلا يصح الاعتماد على حديثه سوراك بإنجنت أدوغر حديثا سبا الذي انفرد به والذي يدوغر دشي في ترتيب سور القرآن وزنجير تسور القرآن وأما من جهة متنه تفسكر متن حديث فهو معارض بما ثبت في السنة الصحيحة يا تكرر أبن دي تبتع السنة إذا تتيا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم القرآن كله في رمضان ما زال أنا سجل القرآن بعد رمضان آه على جبريل قمت جبريل مرة من كل عام سوداء أقوت الشكرة وفي العام الذي توفي فيه الشكرة اللي بالدنيا آه عارضه القرآن مرتين سوبية بها مثلا فأين كان يضع هاتين السورتين تعالى كيسا سورون اندي هكذا في قراءة سندي كراتين حينما كان يعرض على جبريل أسندي كرانتا جبريل عليه السلام فالتعقيد إذن تبتتسن أبو أن وضعهما في موضعهما توقيفي سنياس عند سكي توقيفين وإن فات عثمان ذلك أو نسيه كل أكو شيء سينا عثمان أبن يعقوب تشمي قيامتي وأن البسملة لن تكتب في أول براءة إتكو بسملة دبا ربوتا فركم براءة با لن ت... لم تنزل معها بتسوك براءة بني كما نزلت مع غيرها من بقية السور كما يد بسملة تسوك دوس سورورين ولولا ذلك لأعرضه جمهور الصحابة إنكم بعد هكا بني با صحابي بذاسي جمهور الصحابي ذاسي معارضة أغريش وناقشوه فيه ستنتونا دشي عند كتابته القرآن وزن يديك ربوت القرآن القول الثالث أن ترتيب الصور جيرو السوري كترتيب الآيات والحروف كما yadda ayoyi ke a jere da harufa haka yake kana bi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya sanar wa qad dhahaba ila hadha al-qawl jumhurul ulama mafi yawan malamai sun tafi kan wannan kauli ne qala abubakar al-ambari anzalallahu al-qur'ana kullahu ila sama'id dunya Allah ya saukar da qur'ani kakaf zuwa saman duniya thumma farraqahu fi bid'in wa 20 sana sai kuma ya dinga gutsurar da shi yana raba da kadan da kadan a kwana a shekara 20 fa kanat sura tanzilu li amrin yahduth sai sura ta sauka idan wani abu ya faru wal aya ko wata aya jawaban li mustakbirin ba da la'ansa ga mai neman labari wa yuqafu wa yuqifu jibrilu nabi sallallahu alaihi wasallam ala mawdi'i al-aya was sura malaika jibril zai tsayar da annabi alaihi salam da cewa ga gurin sura ga gurin aya fattisaqu suwari kattisaqi al-ayati wal hurufi kullihi annabi sallallahu alaihi wasallam jeruwar sururi da na ayoyi da kamar na harufa ne da aka karba daga annabi alaihi salam kamar qaddama suratan aw akkaraha duk wanda ya gabatar da wata sura ko ya gaba da ita faqad afsada nujmal qur'an ya ata tsarin alqur'ani wa qala al-kirmani fil burhan tartibu suwar hakaza jiran tasurorin nan huwa min indillahi fil lawhil mahfuz daga Allah suke cikin lawhul mahfuz ala hada tartib su wannan jeri wa alaihi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu ala jibril kan aka manzo Allah yake yi wa Jibrilu karatu kulla sana da shekara ma kana yatbu indahu minhu yayin da yake haduwa da shi wa ardahu alayhi fi sana allati tufiya fiha marratayn a shekarar da ya rasu kuma yayi sau biyu wa qad istadalla al-jumhur li madhhabihim jumhur sun kafa hujja da madhhabin suhada bima thabata fil ahadithi min dhikri tartibi ba'd as-suwar da abin da ya tabbata na hadithai na ambatan wasu ruri ala ahadi rasul sallallahu alaihi wasallam mimma alayhi al-masahif al-uthmaniyya sun abinda masahif al-uthmaniyya suke al'ana yanzu min dhalika ciki ma rawahu al-bukhari an ibn mas'ud annahu qala fi bani isra'il wal kahf wa maryam wa taha wal anbiya innahunna min al-itaq al-awwal wannan na daga cikin tsofaffin surori na farko wa hunna min taladi suna cikin dadaddu fa zakara ha annabi sallallahu alaihi wasallam murattaba kaga annabi ya ambace su a jere ka bas taqarra fil musahif kuma yadda yake a cikin musahif wa rawal bukhari aidan annahu sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashi manzo Allah ya taro shi kudarsa ta bacci zama a kaffai sai ya hada hannayensa thumma nafatha fihi ma ya tufi a ciki fa yaqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn fa dhakarahuma murattaba kuma ya ambace su a jiri kama huwa fil mushaf kuma al mushaf ma kasbi wa rawa muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u az-zahrawi وكرنت زهراوي البقرة وآل عمران فهذه الأحاديث وأن الحديث وما شاكل هذا ونسكي كما رسول تدل على أن الصور المذكورة فيها المذكورة يتي ترى نبيك سورة دعك أنبتا فيها كان ترتيبها جيران توسو جيرون توسو مسند مسندا إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم abin jingina ne ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa idza atafna ila zalika annahu kuma idan muka karo da hakan cewa sallallahu alaihi wasallam qara alquran kullahu ya karanta qur'ani duka bi mashhadin min zaid ibn thabit a gaban zaid wa anna zaid ikhtaru abubakar zaid alquran kuma sai nazari ya abubakar ya zabe shi da hada qur'ani li quwwati thiqati bih saboda karfin amintuwa da shi wa kadhalika iktaru uthman haka ma uthman ya zabe shi ra'isan a matsayin shugaba liman nasaquhu fil masahib ga abin da zasu kofu a masahib taqiyan a tayaqqunan dan sakankan cewa anna hadha at-tartib alladhi alimahu zaid abinda zaid ya sani na jerantuwa huwa ma talaqahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karba ne daga annabi alaihi salam qala abu jafar ibn nahas al muktar zababban kauli anna ta'lif as-suri ala hadha at-tartib min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jerantuwar alqur'ani bisa wannan tsari daga manzo Allah yanzu li hadithi wafilata bin al-asqa anna annabi sallallahu alaihi wasallam ubitu makana at-taura manzo Allah ya ce a matsayin at-taura a madadin ta an bani as-sabat diwan وأعطيت مكان الزبور المئين أما سين الزبور كما المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني أما أما سين الإنجيل كما أمباني مثاني وفضلت بالمفصل سوق مفصل أكفي بيتان بس وقال السيوطي في الإتقان ومما يدل على أن ترتيب الصور توقيفي أبندك نوني كانت واجيرا تسورون توقيفين أن الحواميم حاميم حاميم رتبت ولاء أجيرا أكاكاوس وكذا الطواسين هكا طاسين طاسين ولم يرتب المصبحات أما يسبه لصباح بأجير سبا ولا عن بل فصل بين صورها أربك كانوا يصبح وفصل بين طاسين طاسين القصص بطاسين النمل مع أنها أقصر منها كم أقصر منها كما تابي تجزرتها ولو كان الترتيب اجتهاديا تدا اجتهادي لذكرت المصبحات ولا عن دست يسبي يسبي سأجير وأكرت طاسين النمل على القصص طاسين النم سي أفار كاو تكافن أكاو القصص طاسيمين والذي يجب أن يصار إليه أبن دي دم واجبي أتفع كي هو ما ذهب إليه الجمهور شيني أبن دم بيو ما لمسك تفي من أن ترتيب الصور سوى زيرا تسور سوروري توقيفي أبريد عكا سيد مسلمي أكي ويكفي أن الصحابة أدمه على ذلك يا ما الشيخ أي صحابة إجماعي أكي حين كتبت حين كتبت المصاحف العثمانية سند أكي ربط المصاحف العثمانية لم يخالف أحد منهم كما باون دي سابات وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب إجماع سكو بيت كاسين يانا مصور جيران تور الذي أدمه عليه وأن سك إجماعي أن توقيف يزول لتوقيف لأنه لو كان على اجتهاد domin da ijtihadi ne da tamassaka ashabul masahifi da ma'abuta musafofi sun rike al-mukhalifa li bi masahifi wanda suka saba da masababun su lakinnahum lam yatamakkanu biha amma ba su samu iko ba bal adalu anha sun kauce mata wa an tartibiha da jirantuwar su wa ahraquha suka kona ta wa rajau ila masahifi al-uthman wa tartibiha suka koma kan masahifi uthman da jirantuwar su wa amma tartibu suwar fi tilawa amma ku a tilawa jeranta surori wal qira'a da gun karatu falaysa biwajib ba dole bane innama huwa mandub mandubi ne fa kadai sawan kana zalika fi salati aw kharijiha a sallah ko wajenta wallazi yahrumu huwa qira'atu sura aw al ayati mankusa abin da yake haram qad'an shine karanto sura ko aya ta kasa ayu sama haizu yabda'u min akhiriha ya faro da karshen sura ila an yantahi bi awwaliha har ya tike farkonta qala ibn battal la na'lamu ahadan malam ya ce ba mu san wani ƙara da wujubi tartibi suwar fil qira'a da yace wai dole sai an jiranta surori a qira'a ba la dakhila salati wala kharijaha ko a wajen sallah ko ciki bal yajuzu an yaqra al kahf ya halatta mutum ya karanta kafi qabla al baqara kafin baqara wal hajj qabla al kahfi mathala ya karanta suratul hajj kafin suratul kahfi a bisa misali wa amma ma ja'a lis salafi min al nahi abin da yazo daga wajen salaf na hanawan an alƙira'a alƙur'an mankusan da suka ce an hana karanta ƙur'ani ta kai da gindi wal muradu bi abin nufi an ya ƙara ayati suwar a sura ya karanta ayoyin sura min akiriha daga ƙasa hatta yasila ila awwaliha har yazo farkonta bi an yabda bi akiri aya ya fara da ƙarshen aya fi sura a sura kuma ya karawul aya allati qabla sai karanta ta kafa kafinta kuma allati qabla hadhihi ya karanta wata ta kafinta hatta yaktima bi awwali aya fi sura har ya cike ƙarshen aya wa qila li ibn mas'ud anna rajulan yaqra'u al-qur'ana mankusa aka ce malam dan mas'ud ga wani sai yana karanta qur'ani ta ka qala zai zalika rajulun mankusul qalb yu'awad man shi ma zuciyarsa ce a kife eh a'adana Allahu wa iyyakum min dhalika du Allah kiyaye wata rana a zangon daura ne ina zan an yi naɗin wani wani gwani tsari ya rasu allah ji kansa mun je karatun mun je masaffa wani ana ce da shi wai gwani musa gwani musa wannan mai a wannan musa ƙaru ɗan kano ne wata unguwa abin nan wata unguwa abin nan a wajen birgit wajen unguwar su malami to kawai ana karatu cikin dare ina jin mun zo wajen wa'alamu ne ya ɗaya littafin wa'alamu cikin suratul tauba kenan ko da ya kama sai faru ta ƙasa har ya zo kan izin da ya zo ya yi wallazi ramunin na kafira nan ma ya kama ya faru ta ƙasa mu kawai muka yi shiru to ban mantawa yana ciki a cikin wa'alamu ɗin sai ya ɓata wai ya ce mana nema muka ce muka san me kake karanta wallahi ban sani ba tunda da kasa yake dauko izu ya tura haka kaga zalika rajul manqusul qalb wai ya da izu uku haka ko muka taji muka babu so to ban san me yake karanta ta kasa ta kasan izu yake ya tura ya tura shine nake gaya musu nace wannan fa duk wannan rawan kan da kuke yi da irin wannan harjin sai in ce ku je mana ku yi qira'at ko ba ka in dai wannan kake ji in basira kake ji ga kira'at na sha ga irin su Muhammad Talami Kajjan irin su wannan Ibrahim Dahara cikin yokon ku dinga wannan ungonin ta ce ta hadda to ai ƙwara ku dinga yin kira'a ko ma jam'i ne sai kai tunda da ƙa'ida sa jam'ul kira'at ungonin ta ce anan in ba dan Allah ma za ba to ai shi ne masha Allah kasan gardi idan ya ce koshi ya ji tilawa ta yi tilawa ba akwai tsaya kuma kasan wani tsaye wai idan ma a ce ƙur'anin nan izu 120 ne ce wannan ma ya miki ta ballata na alaikum salam aka iya ce wai sawa sura suna taukifi ne ko hadi ina jin yana karatun gaba an gane ko akwai da suka ce taukifi ne tun da kaji maza a ce suratul bakara ya ce suratul al'imra sannan wa suka ce a wasu taukifi ne wasu kuma magana uku ce dai wasu ce ijihadi ne shine karatun mu na gaba wasu ce tauƙifi ne wasu kuma sun ce a'a akwai an raba wasu an faɗi su tunda an shaji annabi alaihi ya faɗi sunan sura ko an shaji yace suratul baqara yace suratul ali imran yace muawwadatain yace al ikhlas an shajin wannan sura kai na karatun gaban sha Allah alaikum salam wannan game da adadin bambancin ayoyi cikin da kira'a zuwa adadin bambancin ayoyi shi ma akwai addul ayi a sura ai gaba ɗaya ma addul ayi wasuwar addi da ya tabbata malamai guda biyar ne na jin koshi da suke faɗa in ka ɗau ƙur'anin gaba ɗaya akwai na asim an ali a ana biyar da ramar sulami an ali wanda aka karɓa ƙirgen ayoyin ƙur'ani daga bakar annas daga bakin sayyid na ali wanda abu abdurrahman sulami ya karɓa asim ya karba shi kuma hafsu yake kai shi ne wannan dubu shida da dari biyu da talatin da shida ga isnadin sanin ingantacce ne tabbatacce ne mutawatu a wannan kirgiyar za ka ga suratul bakara lissafinta da ya bambanta saboda su wannan urufin mukatta a addi kufi suna sa mai aya to akwai addi madani wannan addi kufi ake ce masa akwai almadani awwal akwai athani almadani awwal abu ja'far nabi muslim ibn jundub nabi abu abi ja'far wanda shine wanda ƙalun ko kuma ce wanda yake mai dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai shi kuma al'amadar nithali shi ne warsh an nabi an musulmi ibn jundib ne ina jin shi kuma shi ne mai dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu shi ne aka suna cewa dubu shida da mutum da sha hudu to akwai kuma na makka makki shine na hudu wanda shine kira ibn kathir take kai shi kuma da 220 daidai akwai al-himsi shabi kenan shine na biyar shi kuma da 200 ne ina jin da 20 ko da 16 ina jin to wannan shi kuma ya bambanta ne zuwa ga shi ma yadda malami ya karba a gurin malamin sa zuwa ga sahabbai shi ma na wannan wallahu a'lam
jibril yana zawa wajen manzana sa sa su yi muraja a yayane ne suke muraja suna ɗaukowa ne daga saman zuwa ƙasa ya ce jibrilu ya yakan zo wurin annabi alaihi sun kai mukan muraja kamar yadda muka faɗa a karatun yaya suke suna ɗaukowa daga sama iya surorin da suka sauka kaza to yadda yake a jeran nan haka yake karanta daga sama sai a tawo ayyukan yadda yake a jeran nan wallahu a'lam za mu tashi al-imamu thalib أبو أمر بن العلاء البصري وأما الإمام التازري فصريفهم أبو أمر البصري ووالده العلاء